الرجال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهضي ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan mazauni na tafsirin alkurani mai girma wadda muke cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wadda za mu daura karatu daga inda muka tsaya jiya cikin ina ta ubangiji subhanahu ta'ala mun kwana kan izu yau kuma za mu tashi kan sabon izu tilka rusul sabon darasi kenan darasi na bakwai na wannan zama mai albarka na tafsiri da shehu yayi radiyallahu ta'ala an shehu yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الشيخ بهذا المعبر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر شيو يقارع لسوى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وإن منزلين الله سبحانه وتعالى دريك دشاؤه كما يدعى aka yi magana a kan annabawa wa laƙar faddalna ba'adun nabiyina ala ba'ad wa atina dawo da zabura cewa annabawa Allah ya fifita junansu a kan juna kuma ya danka wa annabi dawudu a littafi na wanda zai hukunci da aiki na addininsa da shi wanda shi ne zabura kuma kafin din kamar yadda na faɗa Allah ya fifita junansu a kan juna su annabawa to ba annabawa kaɗai ba su ma manzanni wanda aka zaba cikin annabawa tilkar rusul waɗannan manzanni faddalla ba'dahum ala ba'd Allah ya ce na fifita sashin su akan sashi tilka aljama'atu waɗannan jama'u ar-rusul na manzanni hiya rusul su ne manzanni ma'ana mubtada ne da khabar in shi mubtada'un wa khabaru hiya rusul ay tilka rusul hiya rusul أو تلك الرسل فضل بعضهم على بعض في تساشي رسول أكن ساشي فضل الله بعض الأنبياء على بعض Allah ya fifita sashin annabawa akan sashi bi tafsisihi imam qibatin tanyan wato takhassusi da ya ba su na darajoji ya ba su manqib wato jami'i da manaqib ya ba wa annabawa din laysat li ghayri wato ya fifita junansu akan juna ala ba'd bi tafsisihi ta hanyar annabi din Allah ya keɓe shi bi manqibatin da wata irin daraja laysa li ghairihi wadda babu ita ga waninsa to sai ya zama ya fifici wancan din minhum yana daga cikin su man kallama Allah akwai wadda Allah yake zance da shi yake magana da shi shine ka Musa kamar annabi Musa annabi Allah yana magana da shi kamar yadda ya faɗa Qur'ani wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana sosai da Qur'ani. Wa rafa ba'dahum Allah ya fifita sashin su wato wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajatin ya fifita shi da darajoji iri-iri akan dukkanin annabawa da dukkanin manzanni da dukkanin ulul azmi da kowa da kowa in ba Allah ba. So Shehu Mushar Ibrahim kowa ya san yadda yake a hadara ta sayyidina rasulullah wurin girmamawa kaga wannan aya Allah ya nuna karara cewa manzanni junansu ya fi juna ko shakka babu a cikin wannan da kai shakka to ka karyata alqur'ani tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd tunda dai an fifita juna akan juna to dole akwai wadda suka fi to cikin wadda suka fi gabaki daya wadda yake koro ruwa gaba da annabi Muhammad shi yasa ma maza maza yake wa rafa ba'dahum darajat ya fifita sashin ya fifita sashin su da daraja ya fifita wani sashi a kansu da daraja ko darajoji dukkan tafsirai ba wanda yake da inkari akan annabi Muhammad ake nufi ana shi saboda saninsa da girman annabi shi yasa sai dai kawai yau ya zama babu bayani mai fassara abin da ya domin ya yi magana ya yi shar'a na fitar hankali akan warafa babu hun daraja din nan kusan shafi goma yau warafa babu hun daraja kawai kafin a ƙari da sauran cikon aya kaga sai dai mu ta fassarawa ba kawai mu ta tafiya sai inda ubangiji ya huwace mana muka kwana ne so amma zan yi iya kokari mu gama fassara shara warfa babahum darajat yace wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala gai ya fifita ya fifita shi akan waninsa bi umumi da'wa ta hanyar Allah ya bashi gamewan kira kowane annabi yana da yana da limit na inda aka aike shi wa inda aka sa ya kira ma banda shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya game ne duk duniya gabar da yamma kudu da arewa daga bango zuwa bango na duniya ta ko ina Allah ya fifita shi ya bashi kuma kira zuwa ga ko ina wa khatmun nubuwa da kuma matsayi da Allah ya bashi na cikamakin annabawa وتفضيل أمته على سائر الأمم هكا ألا يتيفي الأمة ساء أكن دكا ثورا الأمتية والمعجزات المتكاثرة هل كما ألا يباوى النبي في فيكم معجزوزي ما سؤدن بيوا والخصائص العديدة دكما خصائص معنى كيبانشي كيبانشي da Allah ya masa masu yawan gaske domin akwai alfasa'isul kubra na al'imamu sayuti babu abin da yake magana sai akan wannan irin keɓance-keɓance da Allah ya wannan zaman masu ba na manta baya kawo sun kai dubu kowane abu Allah ya keɓe annabi ya ba shi shi shi kadai duk annabawa ba mai shi balle sauran mutane zakara fi hadhihi al-aya Allah ya ambata a cikin wannan aya annal abiya'a cewa su annabawa faddala Allah ba'dahum ala ba'd ya fifita sashin su akan sashi ittafaqu ala anna al-anbiya ba'dhum afdalu min ba'd malamai sun yi ittifaki kan cewa su annabawa junansu ya fi juna daraja wa ajma'u wancan ittifaki suka yi wannan kuma wa ajma'u malamin duniya gaba daya tun zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in salaf khalaf sauran dukkan wanda suka zuwa illa ma sha Allah wa ajma'u sun yi ijma'i ala anna muhammadan akan cewa annabi muhammad sallam afdalul anbiya'i wal mursalin shine mafificin annabawa da manzanni baki ɗayansu وذلك بوجوه عديدة wannan kuma ya fi annabawa da manzanni baki ɗaya ɗin nan wannan fa ta fuskoki masu yawa ba fuska ɗaya ba ta fuskoki masu yawa minha yana daga cikin fusakin annallah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala akhbara fil qur'ani ya bada labari a cikin alqur'ani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam arsalahu rahmatan lil alamin ya aiko shi don ya zama rahama ga dukkan talikai babu wani ba annabin da Allah ya faɗi haka akan cewa ya aiko shi rahama ga dukkan talikai annabi rahama ce ga dukkan talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai don ka zama jinkai da dukkan halitta gaba daya har sai na jibril alaihi salam wata rana ma'aiki ce na ji Allah yana cewa bai aiko ni ba sai don in zama rahama ga talikai shin in ce ko dai kasancewa ta rama ga halitta kai ma abin ya shafe ka rahamar ta shafe ka ita kwarai kuwa tun da nake kawo saƙo wurin annaba ban taɓa jin an gaya mini innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda zil arsh makin muta' thumma amin wannan duk kirarin da jibrilu ake ita ban taɓa jin irin wannan matsayi da Allah ya mini ba sai da Allah ya aiko ka ka aikowanka rahama ga halitta ya shafe ni لما كان رحمة للعالمين يعني عندما انزال الله صلى الله عليه وسلم رحمة قالت جميعا قبات ينسو ثبت سيتبتكما أن يكون أفضل العالمين جميعا سيتبت دولك ينا يزما يأتي دكا غالتا تكون دشي رحمة شيء غريتا كازم رحمة أكن أبندا يتيغا ها بذي يبا أي بذي يبا ما كوي بذي يبا كازم رحمة قابل يفيك بقى rahama ga abin da ka fi dukkan abin da ba Allah kista qadaran wa ma amamaka shay'un fawqaka Allah wal baraya wa la'anna kullu wahidin min al'alam domin duk daya daga cikin talikai marhumun abin yi wa rahama ne bi sababi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara Muhammadun sai annabi Muhammad ya kasance afdala min al-jami'a ya zama ya fi fifiko akan dukka ba ɗaya da bai fifita ba wallahu tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala qarana ta'atahu bi ta'atihi ya gwama yin biyayya ga manzon Allah da yin biyayya gare shi aliyullah wa ti'ur rasul wa mubaya'atahu bi mubaya'atihi ya gwama cappa gare shi da cappa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah wa ridahu bi ridahu wa ridahu bi ridahu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu wa izzatuhu bi izzatihi guwayarsa ya gwamata da guwayar manzon Allah sallallahu ولله العزة ولرسوله قال تعالى وبنجي مدوكيتي من يطيع الرسول فقد اطاع الله kai ka ji babban magana duk wanda ya yi wa annabi Muhammadu da'a ya mai biyayya ba ba ka an ka an bane a'a faqat ba kaman ada Allah bane faqat ne in kai wa Allah ai annabi Muhammadu da'a tabbas Allah kai wa annabi yace yi nan to in kai nan din ba shi kai wa biyayya ba Allah ne hai malam Allah yana girman manzo man yuti rasula duk wanda ya bi manzon Allah faqad ada Allah tabbas ya bi Allah wannan da Allah yake da ka bi shi Allah gani kai yanzu haka ne in an bi ka Allah gani a faɗi mana ko kuma kawo wani kace shi ma in an bi shi Allah aka bi wallahi sai annabi Muhammad a hirfin mutane su daina yin wato garaje na rashin ladabi ga hadaran manzon Allah suna ce masa mutum kamar kowa ai ko babanka na sha faɗi in ka ce masa mutum kamar kowa to ka nuna kana iya auren mamarka kenan saboda ya auri mamarka kamar ka ne ba bawan Allah ya zai ya zama kamar ka ya zama mijin babarka kuma ya zama kamar ka ai kanka ka sani babanka ma ba kamar ka bane balle manzonka manzon duka sallallahu alaihi wasallam inda muka bambanta kenan innal ladina yubayi'unaka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka sani waɗanda suka yi mamu waya suka yi chaffa gare ka inna ma iyaka yubayi'una Allah suna yin chaffa ne ga Allah annabi suka yi wa chaffa fa amma Allah yake Allah suka yi in ka dauka abun wato arurrufa ne sai Allah ya fito da abu yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan hannayensu mu fassara da haka ma takar ma mu ce ni'imar Allah mu hannun Allah akan hannayensu mu bi fassarar wanda ba sa ta'wili ma'anar sa fa annabi yayi haka kuka gaita hannunsa yana kan hannunka to ba hannunsa bane shi ne abinda Allah ya faɗa yadullahi fawqa aydihi haka mu kiyaye kanmu mu rufa kanmu asiri وهذه اليد wannan hannu yadu muhammadin hannu ne fara annabi muhammadu amma gaji Allah yake yadullahi hannun annabi ne amma Allah yake yadullahi da yana cike da qur'ani wala wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama annabi yake sun ku ya ɗebi ƙasa ya watsa Allah ce ba kai kai ba a yaushe ya Allah ba ni ne ba sai id ramaita lokacin da kai ba wai a wani a wani wuri ba fa labari ka a yanzu instantly ta ka jefa din ba kai kai ba to waye yayi Allah ce walakin Allah harama Allah ne yayi yanzu kana da wanda zai aiki Allah ce shi yayi in ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har annaba fa babu kiyaye kanmu da alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ridahu bi ridahu ya gwama yardarsa da yardarsa yardarsa da yardarsa wallahu wa rasuluhu haqqu an yutu Allah da manzonsa ne ya cancanci ku yadda da shi haka zaka fasara bayan da gayya ba ku yadda da su ba Allah ma bai ce su ba Allah da manzonsa ya cancanta ka yadda da su kaga haƙƙun nan irin haƙƙun da karanta karanta muku kwana baya ne ba ya fi cancanta suka fi cancanta ko ya fi cancanta ba dama ba wanda ya cancanta lalle a ce ya fi ya fi cancanta Allah da annabi ne ya cancanta ka yadda da shi ba ka yadda da su ba kai kaji annar ka abu wa izzatuhu bi izzatihi da shehu ya faɗa yana kawo ayoyi ne wai ya gwama buwayarsa da buwayarsa din nan buwayan Allah da buwayan manzo Allah walillahi al-izzatu wa lirasuli wal mu'min girma buwaya gaba ɗaya na Allah ne sai kuma annabi Muhammad manzon sa sai mu'mini wa aidan haka kuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam indi shi annabi Muhammad sallallahu akhbar Allah fi kitabihi Allah ya habarta a cikin littafin sa ya bada labari annahu rafa'a zikrahu cewa Allah ya ɗaukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ina yace wa rafa'na laka zikraka man ɗaukaka maka ambatonka wallahi ko amerika ne kai ko europe turai kenan babu inda za ka je baka samu muhammadu a can babu fa don ba inda ba a sallah inda yana sallah kuma da an ce ashhadu an la ilaha illallah dole a ce ashhadu anna muhammadan rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatonka dan inda aka faɗi Allah sai an faɗi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda duk aka ce Allah sai a ce manzan Allah don isan sa abun Allah in ji
اليقين المرحوم
وذلك بأن قارن ذكره بذكر الله عند الأذان wannan abin da ake nufi shine wa zalika wannan zance da ake yi ai bi an qarana zikrahu shine Allah ya gwama ambatonsa bi zikrillah ya gwama ambatonsa manzon Allah kenan bi zikrillah da ambaton Allah عند الأذان أو ركن صلى ذكر صلى عند أكي أكي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الصلاة أكذا لك أشهد أن محمد رسول الله إذا صلى ياي نبا هر أبدا أنا أنا بكاتا كساكي كيف فرق وعند الإقامة هكا أو الإقامة الله قواما كرانسا ذكر من زمان الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الصلاة إنا أشهد أن محمدا دولي وعند الخطبة duk kuduban duniya na juma'a ne na ɗaurin aure ne na na komi dukkan kutsaf dole ne in ka kira Allah sai ka ce annabi Muhammad akwai hudubar da za a yi ne ba kira Allah ba ba hudu ba bane to yan kira Allah kuma maza maza zaka ji Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya wa inda tashahhud haka a wurin tahiyya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai me assalamu alayka gashi a gaban ka mamala ayyuhan nabi kana kiran Allah sai ka kira shi duk da a sallah ba sallah ba ko ba sallah ake ba in an shiga masallaci Allah ya hana kira wani tare da shi ko ba sallah za a yi ba wa annal masajida lillahi ku sani masallatayya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kar ku kira kowa tare da Allah a cikin masallaci kar ku bautawa kowa tare da Allah a masallaci amma ga idan banda annabi fa ke nufi banda shi wai dalla Allah yana so a mar shirka shi ɗaya ne ba haka ne ko su biyu ne to an taɓa musuluncin da aka shigo shi da Allah kaɗai ba Muhammadu wai kai shirka shi ne tauhidin in an zo musulunta ko maganin ta ma kai shirka a wurin musulunta wai shine ka kare ga Allah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah kare ka gira to musulunci zai yi kace ashhadu an la ilaha illallah kai wallahi malamai sun ce da zai yi kace ashhadu anna muhammadan rasulullah ka musulunta amma kace ashhadu an la ilaha illallah kawai ka ki fadin muhammadu rasulullah baka musulunta ba wallahi mu kiyayi girman manzon Allah mutulakin daraja mutulakin Allah ya wawaita dukkan matsayi ya ba manzo Allah ba kaidi ba togacewa duk matsayi in dai ba allantaka ba ba wanda bai ba annabi babu wannan matsayi ka daina sauraron yan tasha wanda suke cewa kar a wuce gona da iri annabi gona da iri ina gona ina iri ta ji nan za musulunta abinda Allah ya hana in wani ne ka to don Allah ka sunan babanka tunda annabi sa'an sa'an kai ka sunan babanka in ka zo musulunta ko kuma in ka zo ikama kira sunan babanka ko kakanka ko in ka zo kiran sallah ko in ka zo yin huduban ta sunan wani na gidanku kowaye ba a haɗa shi da Allah amma amma Muhammadu ba ya rabuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai rabu ba haka kawai za ka haƙura ka karɓa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa inda tashakkudi haka wurin tahiyya ai inda nutqi bi shahadataini ai wurin furtawa da shahadoji man qala ashhadu an la ilaha illallah duk wanda yake shahadu la ilaha illallah ina shaida ba abin bauta daga gaskiya da cancanta sai Allah qala dole ya ce wa shahadu anna muhammadan rasulullah dole sai ya raba muhammadu nan dai wa hada wannan lam yakul li ghairihi min sa'ir al-anbiya bai zama ba wannan matsayi ga wani annabi cikin annabawa dukan in kuma zai yi ka zo musulunta ka ce kai bari ka ajiye annabi ai duka annabawa ne la ilaha illallah ibrahim rasulullah a la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah isa gaskiya ka faɗa fa i la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah Musa rasulullah nabi Musa manzon Allah ne da gaske ne haka ne ka musulunta annabi ba mun wasa bane duk girman manzannin nan kaga raba su baka musulunta ba sai ka ce Muhammadun rasulullah sannan kake musulmi kuma kai har yanzu baka gane girman annabi ya wuce tunanin kan adam wallahu tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi a cikin littafinsa annahu wallahu tabaraka wa ta'ala akhbara fi kitabi Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari a cikin littafin sa annahu cewa shi annabi Muhammadu khatimul nabiyina shine cika makin annabawa hada ya dullu wannan yana gwada ala anna annahu afdalu minhu cewa ya fi su hakan yana gwada ya fi su ne tunda yazo cika makin su to ya fi su ne yake gwada afdalu minhu jami'an ya bi su gaba kiɗansu li'annahu domin yadda lamarin da sha'anin yake ghairu ma'qulin babu hankali a ciki a ce me an yaftima shay an yaftima shay'un fadilun bi shay'in mafdul a zo wani abu ya ƙare ma'ana mafifici a farko sai a zo a ƙare da wanda aka fi babu hankali a cikin jisho Ibrahim babu hankali a cikin jigaus an ji yadda giyar fari ko li'annahu gairu ma'qul babu hankali a ciki a ce wai an faro da abun da yake mafifici a zo a yimke da abun da aka fi ha me zai yi ba ai mafifici ake karkarewa da shi saboda ya ɗaukaka darajar abun da aka wuce duka shine abun da hankali kan ya sani asani'u to kaji ba ma Allah ba kenan ko wanda zai kera wani abu ba Allah ba idza ata li akhir amalihi in yazo karshen aikin sa ya ti bi bara'ati amali sai kaga ya zo da gwaninta na aikin nasa sai ya zo sai an zo karshen kwalba ta kaga an yi mata wani design an yi yanka yanka yanka marfi yadda hankalin ka kiga zai burge ka an zo karshen abu da za ka ga an yi masa wani abun da zai ba shi kyau makeri ma kenan billahi Allah to wurin ma suka koya ba wurin Allah bane waye wanda ya fara kira Allah kiran kuma da Muhammadu ya fara sallallahu alaihi wasallam kaga kuwa dole ayi ya zama yafi kowa kyau yafi kowa kirwa ya ji komi sallallahu alaihi wasallam kattar masuratu wa tamma ma'ana sallallahu dabi'un sun cika halin ya cika halittarsa ta cika shi ne saibul faida ya ce afdal min jami'a li'anna al-khatma li'anna al-khatmu bi shay'in kai mabdul ghayru maqul domin karewa da abin da aka fi babu hankali a ciki kuma wa ghayru hikmatin shi Ibrahim yake babu hikima kuma wallahu akbar fi kitabi Allah ya bada labari cikin littafinsa anna anna ummata muhammadin cewa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umami jami'a ita zama dukkanin al'ummatayya gaba da kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ko ne mafificiyar al'umma da aka fitar dan mutane min aina lahum bihala wai ta ina suka samu hakan min annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu ne wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma kana lamma كان خير, خير أمة بسبب محمد صلى الله عليه وسلم تبين أن محمد أفضل من الأنبياء الذين أرسلوا إلى الأمم قبل أي إن كفى هنك الإن بيان دا كان كوي يا إشيكنا تبدا أنا كاري واني دا بندي في تو مكو موني كرشان الأمة sai muka fi dukkan al'umman kenan tunda da mu aka tsari tsare al'ummatai yan gaba daya ai bayan da za Allah ya kawo su wanda suka fi wanda suka fi wanda suka fi fifiko sai zo ya kare duniyar da wayan suka kantattu ai ba samu husnul maktami ba ha Allah bara'atul maktami kai yayi kayatarwa a ƙarshe din to shine ya kawo mu kuma mun samu darajar ne da shi sallallahu alaihi wasallam bi akrami rusul kunna akramal umami da mafificin halitta ne muka zama mafifita ne halitta al'umma aha lamma kunna lamma kunna khair ummatin yayin da muka zama mafificin al'umma bi sababi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sababin manzo Allah dalilin sa kenan ta bayyana anna muhammadan afdal min al anbiya'i sai ya bayyana cewa annabi Muhammad shine mafifici ga annabawa duka alladina ursilu ila al-umam wanda aka aiko su zuwa ga al'umatayya qabla na wanda suka zo kafin wa kitabu afdalu min kutubihim littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine mafifici akan dukkan littafan su wa dinuhu afdalu min adyanihim addinin sa shine mafificin dukkan addinan su wallahi haka kuma dariƙar namun nan ta tijjaniya in muka dan tsaya muka kalle ta ita ce a ƙarshe bayan shehu tijjani ya tafi ba wani wali da ya sake zuwa ya ce yana da annabi ya ba shi wata ɗari ga babu shi ya ba shi ya zama katamul wilaya kuma ɗariƙarsa yadda addinin manzo Allah ya fi dukkan addini haka ɗariƙarsa ta fi dukkan ɗari khairu khairu shuyuki dari bil akhlaq imamuna tijani bil akhlaq wa khairu kulli durki bil menene بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع هكا شيخ إبراهيم يقول خير شيوخ الدهر ما في في شيخ زمني قبل تم زمن فرق هركش بالإطلاق بس واويتا وباشر قوات إمامنا التجاري شيء شو قبل مشوك التجاري دول أخلاق ما أبوتي تادودي ما نجري حاليا أبيع تجري وخير كل كل طرق بالاجماع ما في بيتين دكان طريقه بس اجماعي طريقه ايضا طريقه زكي kuma har yanzu dai bila nizaa ba wani ja'in ja ko ka ja zaka fadi to haka shine darajar kenan zuwan abu a karshe wa shari'atuhu afdalu min shara'i'ihim shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi shari'unsu ta fi shari'unsu gaba ɗaya sannan wa ma'a zalika fa huwa aktsaruhum mu'jiza kuma tare da haka ba annabi shi yafi su kuma har yanzu bugu da ƙarin kenan yawan mu'jizozi Musa annabi Musa huwa aktsarul anbiya'i mu'jizat shine a annabawa banda annabi Muhammad kenan ba shi ya bi dukkan annabawa ya mujizozi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakar Allah annahu adahu tis'a ayat Allah ya ambata Qur'ani ya ba shi mujizozi tara kai kaji iya kan su kenan tara kuma shi ya bi dukkan annabawa wani annabin wallahi ba ɗaya ne rak annabi salihu na ne mujizozi ɗaya ne taguwa shi kenan da suka ce in kai annabi ne in ka isa kai annabi ne ga can dutse je ka cewa dutse nan ya yi naƙuda ya haifi taguwa taguwan kuma ya haifo ta da ɗanta ɗan kuma da itan su zo suna bin ƙofar gidajenmu kullum gari ya waye su ba mu nono mu tatsa wanda zai ishe mu yin dukkan al'umman ka ya ce an gama ya je ya ga dutse ya yi kuma dutsen aka je na nishi irin na mata na biki ya haifi katon taguwa sai ga ɗan taguwa kuma ya zama yana musu abin da suke so kullum gari yawa ya zo ka tafi iya abin da zai ishe ka the whole day amma fa kazzabu fa kazzabu su ka ƙarya ta suka soke raƙumi suka kashe shi tare da fa ya rage musu noma da nema amma saboda wauta irin na arna malam to annabi Musa shine kada aka ba annaba tis'a ayat ayoyi tara bayyanatin wanda suke a fili kuma wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi muhammad sallam a tawullahu min al bayyinati ma lam yu'ti li ahadin min al anbiya qabla Allah ya bashi hujjoji ayoyi mu'jizozi bayyanannu a fili wanda suka fi ra- rana za- fitowa wanda bai bawa ɗaya daga cikin annabawa wanda suka zo kafin sa wa ma zalika tare da haka kuma tahadda Allah fil Qur'ani Allah yayi challenge yayi musu challenge ya kalubalance su kenan bi suratin wahidatin da in sun isa su kawo sura kwana ɗaya kamar Qur'ani fatu bi suratin min mithlihi yace ku kawo sura kwatankwacin sura ɗaya na Qur'ani wa kasar suwari mafi gajittan surori na Qur'ani inna atainaka al-kawthar wannan sura ita ce mafi gajittan surori ayan ta uku ne amma an al-irga hurufai ay wal asri ma aya uku ne idza jaa ma aya uku ne amma in ka kirga kai counting kalmomi da hurufai to ina ina ita ce ta fi gajitta Qur'ani gaba daya wa hiya salatu ayati ita ayoyin ta uku ne zahara min hada sai ya bayyana daga wannan anna kullu salati ayatin fil qur'ani mu'jizatun sai ya zama kenan dukkan aya uku a qur'ani mu'jiza ce tunda an nemi su bada su kawo kaman aya uku inna da na kenan suka kasa to wannan zai baka in ji Shehu Ibrahim amsan cewa duk aya uku a Qur'ani ba su iya zafin su kawo kamar su ba ya zama mu'jiza aya uku duka mu'jiza aya uku duka mu'jiza Qur'ani na da aya nawa 6666 wal Qur'an aktharu min sittati alafi aya ko Qur'ani aktharu ya ya fi min sittati alafi ayatin ya fi aya 6000 6666 kusan 7000 kenan fa idan shi yake don haka tazammana al-Qur'an Qur'ani shi kadai ya kumshi wa da shi kadai min al-mu'jizati ya kumsa na daga mujizozi ma ya zidu ala alfai mujizatin abin da yake ya birbishi mujiza dubu biyu ya fi dubu biyu abin da ƙur'ani shi kadai ya kumsa ilman bi anna musa laysa indahu illa tis'a ayat tare da sanin kuma fa shi annabi musa babu wani abu tare da shi na mujiza in ba taran nan ba فضلا عن المعجزات التي ظهرت لاصحابه بلنتنا معجزات da suka bayyana kenan fa a hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada da na Qur'ani kamar dubu biyun nan ya kace zai sai na Umar yana hudu ba fa sai kaji yana ya sare kal jabal al jabala suna wata kasa ce fa suna yaki ya tura kamandoji sai kaji yana cewa ya sariya kai ta bayan dutsen nan za su karya yakin ku kai ta bayan dutse daga wurin Sariya yana can kasar ya ji muryar sai na Umar yana hudu ba daidai yana hudu ba ya dakatar da hudu ban fayi magana saboda ya gani za a karya musu yaƙi duk gine gine da bishiyoyi da duk abin da ya tare nisan nan ya zo gaba gaban bai tare shi yana hangen su ba yana cikin masallaci jirin masallaci ma bai tare ba yana hangen su har kasar da suke yi wannan mai sunansa karama amma cikin rigan mu'jizan annabi Muhammad to irinsa irinsa wa san iya abin da suka yi wanda Allah ba wanda ya sani wa huwa taraka min as-sahabati manzala ya bar adadi na daga sahabbai mi'ata alfin wa arba'ata ashar alfan a wannan riwaya kenan ko Alhaji iraki ya kawo wannan cewa riwayarsa ne shi Ibrahim ya dauka annabi ya bar sahabi wanda ya ganshi ma'ana a zamaninsa mi'ata alf sahabi dubu ɗari wa arba'ata ashara alf da dubu goma sha hudu wayanda sun ga annabi sun yi imani da shi annabi ya gansu sun bi shi kowa mai amsa sunan sahabi kenan dubu ɗari da dubu goma sha hudu kullu wahidin shahada mu'jizatan ma shahada gairu gairu kowa a cikin su ya ga wata mu'jiza wadda annabi ya gwada masa wadda wani sa bai gani ba banda ma wayanda ake ta jinna shi yasa abun da yawa malam mu'jizozin annabi ba su da iyaka shehu mai wannan tafsiri mai bayanin nan dai yace wata adadu ayatul mustafa laysa nafiyan ka tsaya wa zaka counting zaka kirga mu'jizozin manzo Allah bai da wani amfani saboda abun da yake da iyaka shi ne yake da amfani ka kirga shi to bai da iyaka kuma me na wahala kanka wani ta ushe ushe da ushiri ma fi saha'i abin duk da yake cikin littattafai da kake ji Dr. Mustapha Murad na sha gaya muku ka ɗauko ka siyo littafin yana nan a kasuwa na sayarwa mu'jizatul rasul ko na Dr. Mustapha Murad shi kada ya kawo dubu daga na ɗaya har na dubu wallahi shi kada a littafin ga sai Yusufun Nabhani ina da littafin sa babban littafi ya ninka mana Dr. Mustapha Murad din ya ninka shi daga farkon sa har ƙarshen sa mu'jizozin manzon Allah ne zalla cike fal a ciki wannan kaɗan na kawo ma amsila a littattafan da suka kawo mujizar manzala duk littattafan duniya da suka kawo mujizar manzala shi ya ce falaita ushirar ushi bai shige guntu cikin guntu cikin guntu cikin ɗari ba na abin da Allah ya mata guntu cikin guntu cikin guntu cikin ɗari don ba falaita ushirar ushi yake ba falaita ushirar ushi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana kasancewa yi ba a aike shi la qaumihi zuwa ga mutanensa ne kawai sauran annaba ka ne kowa za ka ji wa ila samuda akahu salih mutanensa kawai yan uwansa su aka aike shi wurin sa wal mustafa sallallahu alaihi wasallam shi kuma zababben Allah sallallahu alaihi wasallam bu'iza ila an-nasi kaffatan an aike shi ne zuwa ga mutane ba kiɗa fal shi ya ce a'a bari ma ba haka ba nan bai tsaya nan ba ya ce ilan nasu kam ai kuma akwai abin da ba nas ba ai akwai nas nas ai ko ko babu nas nas dabbobi Allah bai aiko shi zuwa wurin su ba ya aiko shi har yana magana da su yana tattauna da su bal ilal jinni wal insi bari ma zuwa ga mutum da aljanne gaba ɗaya aka aike shi wallahu ya kulu fi kitabi Allah yana faɗi a cikin littafinsa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi ba mu aiko ka ba sai face kai manzo ne zuwa ga dukkanin mutane gaba ɗaya na duniya walamma kana rasulan ila jami'in nasi yayin da ya zama manzo ne zuwa ga dukkan mutane kanat mashaqqatuhu akbaru min mashaqqati jami'il anbiya'i tsananin da annabi zai fuskanta dole ya zama ya fi tsananin da dukkan annabawa za su fuskanta suka fuskanta saboda ai ba wani annabin da Allah aiko mutanensa ba su wahal da shi ba ko akwai shi to annabi tun da shi wancan annabin ai zuwa ga al'umman sa kawai aka aike shi annabi kuma zuwa ga duk duniya kaga kenan abin da zai karba na walarwa na cutarwa wa ne sauran annabawa inda suka karba لأنهم دومين سوء النبوة كلهم قبائل سوء بعث في قومه فقط أن أيكو سنة أن أيكو كون النبي نزوى قمت أن كدي فإذا كانت المشقة أجبل إذا كما أنني يفي يوى يفي جرمة ندق ما أيكيت ويكون الفضل فضل أجبل كما فلا لا ما ذات في جرمة إن وهلرك تفي يوى فلا لا ذا أباك كما زي في يوى لهذا سبب هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعا يا بكم أن نبغى باكينا وأيضا هذا نقوم النبي صلى الله عليه وسلم من ذل الله يقول أنا أنا سيد ولد آدم ولا سخلا ni ne shugaban da ƴaƴan Adamu da ya aika ba ina fariya bane wala fahra Adamu tun daga kama daga Adamu faman dunahu da duk wani wanda ba shi ba ƴaƴansa kaf ɗinsu ta hata liwa iya wal kiyama suna ƙarƙashin tuta ta ranar kiyama hadisi ne kuma wallahi ya inganta imam tirmidhi ya riwaye shi fa zahara bi hada sai ya bayyana da wannan kauli na manzo Allah annahu afdalu min adama wa min jami'i abna'i adama annabi Allah ya fifita shi akan adamu da dukkanin ƴaƴan adamu saboda wannan hadisin ana sayyidu walad adama wala fakh adamu faman duna ta liwa iya wal kiyamati sai gwada ya fi shi ya fi su kenan ƴaƴan nan ta kakaf to ga wani hadisi kuma bala aliyun yauman wata rana ana zaune kawai annabi yana cikin sabbai kazam sai ga sai na ali ya bullo daga nesa fa nazara ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalli sayyidina ali yana tahowa ne wa qala sai annabi ya ce hadha sayyidul arabi yace wannan shine shugaban larabawa قالت عائشة نانا عائشة سيتتي تو سيد العربي وأنت حاضر يا زما شو قبل الهربا كان عندي an fahimci wannan maganar kuwa kana nan ɗin ya rasu layi sai na ali zai zama shugaban larabawa kala sai annabi ya ce huwa sayyidul arabi kwarai da gaske shi ne shugaban larabawa wa ana sayyidul alamina ni shugaban talikai ne gaba ɗaya ba maganar larabawa ce ba eh wani wani dan siyasa ne ya ya kira aka haɗa mu muna magana ko yana ce mini ai kai dan uwana ne haka kaza kaza Allah kaza kaza ta lamarin na ba maganan ai lamarin yanzu ya zawiyan namu lamarin da ya wuce family ai da ya hada mu da kai lamarin zawiyan namu ya wuce lamarin family da ni da kai muke ciki Dalla Abu Dahir kam da ya taho daga Cote d'Ivoire ya zo ya ziyarce mu nan kafin ya tafi ya karbi irgi ko bai karba ba tambayan ku nake ya karba ya karbi ya tafi da salsalan me dan ina ne dan nan zawiyar zuwa nan Cote d'Ivoire Niger ina da abin nan yan zawiya a wurin har da mata da maza cikin Niger yana min magana wai wai tun da kai da kai dan uwana ne dan uwa ana maganar zawiya kuma kana kawo dan uwa zawiya ta girmi family ai ta girmi family wal'alamina ita su talikai ya dukulu fihi jami'ul anbiya'i cewa da shi shugaban talikai ne ai annaba ma duka sun shiga su ma alam din ne bal hattal mala'ika bari ma har mala'iku sun shiga shi ne shugaban su gaba ki daya wa aidan haka nan kuma fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kai yanzu bari bari ku ga wani abu bal bari fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja yauman ya fita wata rana ila sahabatihi zuwa ga sahabbansa fa wajadahum sai ya same su ya tahaddathu na suna hira qala qailun sai wani mai cewa yace ajaban kai akwai abun mamaki li ibrahima ta shanin annabi ibrahima ittakazahu Allahu qalila Allah ya rike shi badadi wa qala akhar sai wani kuma yace ma hadha bi ajaba min Musa wannan ai ba shine yafi ban mamaki ba daga daga lamarin Musa kallamahu kallamahu Allah taklima Allah yayi magana da shi magana sosai qala akhar sai wani yace laisa haza bi ajab wannan ba shine mafi ban mamaki ba min Isa na daga lamarin Isa allazi sara ruhu Allah wanda ya zama ruhi ne na Allah tabaraka wa ta'ala qala akhar sai wani sahabi yace Adamu safiullah annabi Adamu kuma shine tsarkakeke ko zabe din Allah wa khalaqahu Allah bi yadihi Allah ya halice shi da tafin kudurarsa wa azdada lahu al malaika sai Allah ya sanya malaiku su kai mai sujada fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbai fa qala wa qala yace sami'tu ma taqulun naji abubuwan da kuke ta cewa na'am haka ne ittakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya zabi annabi Ibrahim badali kama qultum kama yadda kuka ce ku kallama Musa taklima yayi magana da annabi Musa magana sosai kama qultum kama yadda kuka ce wajala Isa ibn Maryama ya sanya Isa dan Maryam ruhullahi shine ruhin Allah wa kalimatuhu kuma kalmar sa ce kama qultum kama yadda kuka ce wa Adam safiyullah Adam kuma zabibben Allah ne safiyi tsarkakakken sa wa khalifatuhu fil ardi kuma khalifansa ne a duniya walakin walakin walakin to ga inda karatu ne wanda dole ne sai mun ajiye mun fashi mun zo wurin ai ba yadda za ka haɗa annabi da saura kana magana saura kana gudu in ka zo na annabi ma ka wuce da gudu haba walakin annabi ya ce sai dai ittakhazani habiban ni shine wa ana habibullah ni kuma ni ne habibullah alhimmi kawai in jan kawai فكما اتخذ ابراهيم خليلا كما دي يدا الله يزابي النبي ابراهيم بدادي اتخذني انا حبيبا ني كما سي يزابي ني مسوي والذي نفسي بيده نارن اذا وند raina yake tafin kudurarsa lauja a Musa da Musan da kuke magana din da zai zo zamani na Ibn Mad Ibn Imrana dan Imrana allazi unzilat alaihi tawratu wanda aka saukar da at-taura a kansa wa Isa ibn Maryam da Isan da kuke zancen da zai zo zamanin nan nawa allazi unzila alaihi injilu nan da aka saukar da injila a kansa ma wasu ahum illa tibayu ba abinda za su yi sai dai su bi kawai wal habibu wannan maganar shi Ibrahim ne yace masoyi fawqal khalil yana sama da badade Allah zakara al khalila fil qur'ani Allah ya ambaci badade a cikin qur'ani wa zakara al habiba ya kuma ambaci masoyi min khilal al qur'ani tsakiyar qur'ani cikin qur'ani nafhamu fadilatul habibi ala al khalil cewa yace zamu fahimci fifikon masoyi habibullahi da kuma khalilullahi al khalilu ibrahim shi khalilu shine annabi ibrahim wal khalilu man yu'ta ma talabahu min khalilihi shi badade fassaran sa inji shi ibrahim shine wanda badaden sa zai bashi duk abin da ya nema kalle ne kenan shine bada khalil duk abin da ya nema wurin khalilin sa zai masa al khalilu min al kullah shi khalil daga kulla ne badadantaka kenan li'annal khalila domin shi badade tasuddu khallatahu wa yasuddu khallataka shi badaden ka in ka ga wata kofa zaka toshe ta daga gare shi in ya ga wata kofa zai toshe daga gare ka an gane ko don Allah mutum badaden ka kaga wani wata kofa tare da shi wani gwabso baka toshe shi ba za ka toshe masa wani kofan da ka gani ya fuje ko da haza wannan sai ya hukunta anna kulla khalilin cewa duk wani badade talaba minhu khaliluhu shay'an badaden sa ya nemi wani abu a wurin sa yusa'idu zai taimake shi da shi fi matlubi cikin abin da ya nema wa hakaza haka nan kuma ra'ayna Ibrahim muka ga annabi Ibrahim kala yana cewa wallazi azmau an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah nan shine wanda nake farai zai gafarta mini kusakuraina ya ranan gobe hadha talabun minhu wannan nema ne daga Ibrahim talaba min Allah an yaghfira lahu khati'atahu ya nema daga Allah cewa ya gafarta masa kurakuransa yawmiddin ranan ranan tashin duniya fa atahu Allah matalabahu kuma Allah ya bashi abun neman sa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi talabi ba tare da nema ba sai muka ji Allah ya ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya ce wa yansuraka Allahu kai ka ce Allah ya dawo wani ne yana ga annabi ranka ya dade ranka ya dade manzo Allah وينصرك الله الله تيمكيك يا رسول الله الله فيك مغانا نكاي كمان كيف قد الله تيمكيك رنك يدك شيني فا وينصرك الله رسول عظيم حتى جنجنا inna mu ne fatana muka yi buɗi laka gare ka fatan mubina buɗi wanda yake a fili duk duniya ta gani ran da kai fatu makkata waye bai sani ba annabi ya shiga da kwalkwali tana wan wan wan ya ra'iya ta ko ina kororo kororo san da aka bi ana kabarbari ana la ilaha illallah da aka ci maka ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika Allah ya yi haka ne budin nan don ya yi gafara ya gafira laka Allah don ya yi gafara laka Allah shi Allah ya yi a gare ka ma taqaddama abin da ya gafarta abin da ya gabata min dhanbika na daga zunuban al'umar ka wa ma ta akhara na daga abin da kuma ya jinkira ya jinkira awa annabi ya taba zunubi ne akwai wani abu ki wani ko ilimi ne a usul fiqh wal alkitabu lin nabi wal muradu bi ummatuhu ana magana da annabi ya umman zake nufi annabi yau ya taba zunubi ya Allah zai je zai gafarta masa bai taba ma asaqatu wa yutimma ni'matahu alayka Allah yayi alƙawarin sai ya cika ni'imarsa a gare ka ya da kai sirriyar da kai sirata mustaqiman tafarki madadaci min ghairi talabi wannan duk annabi Allah ya ga mana haka ne bai nema ba al-khalil qala shi annabi Ibrahim bada da yace waj'al li lisana sirqin bil asri ha'a ya Allah ina roƙonka ka sanya ni wato ni ko ka sanya mini harshe na gaskiya cikin wa'inda za su zo baya har alƙiyama ta tsaya ai ta ambato na kar in samu wanda zai kushe ni shi yasa kake jin mushriki katon mushriki a makka yana cewa ni jikan ibrahim saboda addu'an da Allah ya karba kaga bayhudi yana dukan kirje yana cewa shi ne ibrahim banasare yana dukan kirje yana cewa shi ne ibrahim Allah ya musu kudin goro yace ba kana ibrahim yahudiya ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي طلب من الله يعني ما دغ الله أن يكون ممدوعا معناه ya zama abun yabo fi man yati ba'da cikin duk wanda za su zo bayan al'ummatai fastajaba Allahu minhum sai Allah ya karba daga gare shi hada du'a wannan addu'a hatta yahud har yahudawa ya kuluna innahum ala dini ibrahim su ma suna cewa suna kan addini ibrahim wannan sara haka na sara ya kuluna innahum ala dini ibrahim suna cewa suna kan addini annabi ibrahim wal muslimuna su ma musulmai ala dini ibrahim suna kan addini annabi ibrahim hada yakfina sarai wannan ya isa daga yabo alakin sai dai haza la ya bulu wannan bai kai ba tukunna ba kai makura ba shi sai da ya nema ne ya samu bari ka ji shi ya ce Allah cewa fa alam nashrah laka sadra adai Musa ya ce rabbi shrah li sadri Allah ka yalwata mini kirjina Allah ya ce alam nashrah laka sadra ya rasulullahi shin ba mu yalwata maka kirjinka bane baka tambaya ba baka roka ba girman kenan wa rafa'na laka zikraka da Allah ya ce wai annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyya an ɗaukaka shi a wani bigire maɗaukaki wai sama ta hudu ne iya nan annabi har al'arshi sanda ya ji labarin manzon Allah ya take shi karara zikrahu bi zikri ya gwama ambatonsa da ambatonsa wa qala al-khalil annabi ibrahim yace wajnubni wajnubni wa bani an abudu an abudu al-asnam Allah ka nesantar da ni da ni da duk abin da na haifa daga bautan gunki qala Allah li habibihi sai gashi ba tambaya ba roƙo Allah ya gaya masoyin sa annabi Muhammad inna ma yuridu Allahu yujiba ankum yuridu sa ahlal bait iyaka abinda Allah yake nufi kawai ya tafi da duk wata kazanta daga gare ku ya ku mutane gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khalil kana muhajiran ila Allah tabaaraka wa ta'ala badalin Allah na Ibrahim ya kasance ya hijira ne zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala fa qala inni zahibun ila rabbi sayadi yace zan tafi zuwa ga ubangiji na don ya shirye ni a'a ina masu cewa Allah yana al'arshi. Nan ayan annabi Ibrahim ce inni zahibun ila rabbi ya ce zan tafi wurin Ubangiji na sayadini zai shirye da ni. Da Allah da annabi Ibrahim ya tashi daga Babylon ina tafi Palestine a can Palestine ne Allah ya gidi. Kai kan kaci yana al'arshi ma haurawa yayi. Wallahi da nassin Qur'ani inni zahibun ila rabbi zan tafi wurin Ubangiji na. sai ga shi daga Babylon din Filistin ya tafi fakana zihabu minhu sai zama tafiyan daga gare shi ne shi yayi tafiya shi annabi Ibrahim kaga babbancin da annabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi shi kuma annabi ba bai tafiya ba ko taku ɗaya bai tafiya da shi akai yana tsaye kawai yana tafiya har aka je inda aka je annabi Ibrahim kuma taka waye tap tap tap tap tap tap tap tap har ya je inda ya je wurin Allah shi ma annabi fa wurin Allah ya je fa al'arshi annabi ibrahim bin madarasar qur'ani wurin allah in ji zahibu ila rabbi sai dai ka mutu allah yana ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan allah ya tsarki ya tabbata ga allah nan da ya tafi da ya tafi da bawansa cikin dare ba wai bawan ya tafi ba allah ya tafi da shi litta kawai ya hau sai ya tafi kawai shi ne buraka ذاك ذهب بنفسه وانجن النبي ابراهيم كان شو يجي يتفي ده كانسا ne وهذا wannan kuma annabi Muhammad kenan usriya bi an tafi ne da shi bi qudratillahi tabaaraka ta'ala da ikon Allah tabaaraka ta'ala min dai sakan ba tare da wani wahala ba kuma tafiyar aka je aka yi tafiyar shekara dubban milamilai aka dawo inda kuncin manzo Allah kuma tunsa inda yake kwance ma ko dumin bai sanyi ba wala mashakkatin ba wani tsanani kuma falamma kana abawu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin da baiwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahabiyyan baiwa ne kawai kazalika ummatu ba roƙo yayi ba baiwa ne haka kawai to haka al'umman sa haka akai ta babu gobe roƙa ba wa Musa ja'a lil miqati annabi Musa ya zo ne don ya gana da Allah nafsi da kansa walamma ja'a Musa lil miqatina haka Allah ya ja'a Musa shi kuma usriya asara bi abdi fa kana al maji'u minhu menene ma'unatu shi tafiya da yi na daga annabi Musa ɗin nan wato kamar sanda ya tana ya shirya ya tafi har ma yayi azumomi yayi me me ko annabi Muhammad ba yana bacci ne fa aka tashi tashi Allah yana kiran ka yana fita kuma daga zuwa wurin buraka da yawo dai bai sake taku ba ko da ita sai ta tafiya har aka je inda ita ma ta tsaya rafraf ya ingiza shi ya kai shi har kan alashi wa ummatu muhammadin taba'an li muhammadin al'umma nan sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wannan hanya kazalika lamma asra allah bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da allah ya isra'i da manzo allah sallallahu alaihi wasallam kashafa lana nahanu ayati sai ya yaye mana ayoyinsa min ghairi takallufin ba tare da wahala ba yace mana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la ba mu nuna musu ayoyi nuna kadai tabbu a cikin sassan duniya ta goyi da kada kai ka kalla za ka ga Allah ɗaya ne kawai da abin da ka duba ka kare mai kallo yake ga Allah ɗaya ne yake nuna wa wafiyan kuti har kansu in sun duba lokacin da suke askaru yana tabbatar musu Allah ɗaya ne kan nasu hatta ya bayyana mu annahu har ya bayyana musu cewa Allah shi kadai ne gaskiya bil ma'unati bil ma'unati la bil ma'unati da taimakon Allah ba ba da wani shiri nasu ba haka Allah ya musu wannan Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il anbiya annabi ya fi dukkan annabawa alaihi salatu wassalam bi hadhihi alwujuhi ta wannan da wannan fiskoki ya fi dukkan annabawa ziyadat da ma ƙari akan wannan fiskoki liwaul hamd yawmal qiyamati bi yadi bi yadi yawmal qiyamah tutar godiya tana hannunsa ne gobe kiyama kai abun ba zai faɗo ba duk gudun da nayi na wallahi na ƙare gudun amma ba inda muka ji samu dole mu kwana kawai mu tashi a liwaul hamd to ya zamu yi sha goma har da minti sha biyu dole za mu tsaya nan kawai ai hakuri wai a kan fa wa rafa baba min darajat ake tafassara tunda muka zauna kan kujerar Allah ya kara shi Ibrahim da karama amma kuncin sa albarkan sai na rasulullah insha Allah gobe za mu zo daura da idan Allah Allah ya ba kuma goben shine zai zama ranar rufewa eh shi zai zama ranar rufewa insha Allah daga a yi gayya ta ko'ina cewa za mu rufe karatu gobe in Allah ya nufe mu da rai Allah ya ba mu lafiya abin da muke ji ne wanda ka wuce cikin Allah ya fi mana barkan sai na sallallahu marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka sa albarka a cikin lamarin yan kasuwan cikinmu ka sa albarka a lamarin masu kiwo a cikinmu ka sa albarka a cikin ilimin da masu neman ilimin cikinmu suke nema a duniyawi wal ukhrawi mata da suke dauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya tsanani na tsadar rayuwa da ke damun wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana shi insecurity da ke damun ƙasar nan Allah albarkan watan nan da muke ƙoƙarin fita Allah ka dubi mutuncin manzon Allah ka kawar da insecurity da ke damun ƙasar rashin tsaro da ka kawar zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da arziki a ƙasar Allah muna roƙonka kowa bukatar sana alkhairi arzikin wannan wata da falalarta da rahaman da ke cikin ta Allah ka biya kowa bukatar abin duk da muke tsoro kuma ya Allah ka raba mu da shi cikin sauki ba tare da wahala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك الفاتح لما أمرك من أسرع حتى بالحق أما ذا فارك رسول الله الله قبل تون تقوى أربعين دبيا توت يكمل الحمد لله رب العالمين